سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلناه إلى مئة بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلناه إلى ألف أو يزيدون مئة ألف أو يزيدون Allah ce mun aiko annabi Musa ai ba da zaɓi ka bayan shi wannan ya amani da shi ya murmure ya samu lafiya sai muka aiko shi ka kau bihi kamar abin da ya gabata aikin da Allah ya maka na farko kafin wannan nunawa shi sun wannan ajiye shi bayan nan muka sake aika shi ne ila ƙaunin nunawa zuwa kwallo wannan a mutane na nunawa min arzikin mawuci daga ƙasar mawuci mun aika shi ila min aji alifin zuwa wajen mutum dubu ɗari au ko kuma an rage jini suna ƙarawa a kan dubu ɗari ishirin suna ƙara dubu ashirin daga dubu ɗari da ashirin أو ثلاثين كل كريدة ثلاثين أو سبعين عدد كل كريدة ثلاثين الله دين فلا أظن يقال أكل كل كريمة لم يأتي ألف أو يمشي معنا بل أي سنة وشي وما سنة قالوا أكل كل كريدة سنة من كريدين فآمنوا
فآمنوا ومتعناهم إلى حين فآمنوا في مثل تدعون ومن تبعهم في الإيمان إنه إنه عالم العذاب المقبولين فيه لأن استقوى من عذاب الأكبر أول منك استقوى على من عذاب lokacin da shi ya fita dama ya yi shi ko a lokacin suka ga alamar azabar kawo shi kuma bayan suna neman ba za su yi imani shi kuma ya tafi da ya dawo ya sake kiran da Allah ya koshi na biyu gaba ɗaya da suka yi imani suka duka alamomin wannan azaba Allah ta famata a nahun sai muka je da su daɗi ai abu kai nahun mu wanzar da su ba mu hallaka su ba a wannan lokaci mutazabbi ina limanin suna jin daɗi da dukiyoyin da Allah ya ba su ko kuma mutazabbi ina suna jin daɗi limalahun da abin da yake gare su na lafiya Allah ya rufe dabbobi da sauran abubuwan su na rayuwa. Ila dini zuwa wani lokaci san ƙabi'a jarun da ajalin su yake ƙarewa fiye a cikin sa. Fastafiru.
فاستغفروا عن ربك البنات ولهم البنون Allah ta fastafiru ka tambayi kafiran Makka. Ai ka nemi fatawa wajen kafiran Makka. Ma'ana istaqbir kuffar Makkata. ka nemi labari ka tambayi kafiran maka sauki kallon da kuma Allah wajen rage su ƙalu da jikar banatu shin ‘ya'ya mata su ne suka tabbata ga ubangijinka daga alimin da yaya kawai da suke Allah da ya kasa banatu da suke cewa wani mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah wai ba ma ‘ya'ya maza ba saboda wannan tawon tarihi da suka yi a cikin kalmar almala'ikatu sai suka ce ba za su yi ‘ya'ya mata ne na Allah. Wani umar baluna shi Ubangiji na ‘ya'yan mata ne, amma su kuma albaruna ‘ya'ya maza ne na su. Ba ya su da bin asina, ya aka yi suka ce kasance kansu da mafi daraja su ne ‘ya'ya maza, inda su a ɗabi'ar da al'adar su ba sa kai ‘ya'ya mata. Suna rike ‘ya'ya mata da aka yi ba musu a kankance ko a walakance. wani ma an aiba masa yaro da zai je so na lafi binne ta kamar da Allah ya ba mu labari a gurare da dama wanda za ku shira a gurbin ta wanda wasu hulus wa darsu wa huwa kalli da tawala da kullu yusu ma ku shira bihi أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الله يلا شيوا وإذا بشر أعلم برحمة إذا أكل وقيل البشر أيضا الحيامة أكل البشر كما ترك الله الحيامة ذلك وجهه مسودا sai fuskar da ta kasance baki irin ya turkule fuska wa huwa kazibu yana mai haɗe miki da kawara da alƙawari har ma yana kuya daga mutanen zai kaura cewa guraren hirarsa da majalisa da ya saba zama da wuraren kasuwancin da yake kamuwa da mutane a cikinsa yana kuya da alƙawari daga mutane yin su ima ku shirin da saboda nunin abin da aka maka albishin da shi wani matar da ta a biya musu sannan bai tsaya a nan ba yana shawara ma da zai a zai da wani ya da aka aika masa a yanzu ala hudu shi zai rike wannan abin da aka aika masa a walakance an yi zuci hutu turabi ko zai turbuɗe shi a cikin ƙasa zai kuma rami da gudu yana shawara a zuciyarsa in Allah ya raya za sai ya kyale ta ba zai zurge ba amma ba zai rike ta da daraja ba in kuma kwanan da ya ƙaru to a ƙarshe zai sha zai zai kona rabi ya burne ta to shine Allah yake cewa fastabtihim ajratikal banatu wa lahumul banun ka tambaye su ya rasulullah ya aka yi ya zama su shi Allah na su ƴaƴan mata ne su kuma na su ƴaƴan suka zama ƴaƴa maza da yadda suna suka keɓanci kansu lil azna da mafi daraja mafi ɗaukaka أم خلقنا الملائكة أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون التي أم أخوة أيضا وعقب خلقنا الملائكة إناثا منهم الشفو ملائكون إناثا أما أي ما كاين وهم سوق مكة من مكة من كيف تولى يشهدون خلقنا فوق شاهدون suna masu shaidawan kalkana halittar samu da suka yi suna nan ne lokacin da muka halicci mala'iku a matsayin ‘ya'ya mata bayan kulu da zalika saboda haka suke faɗin wannan labarin cewa mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah sun halarci lokacin halittar su ne suka san cewa an halicce su ‘ya'ya mata har suke faɗin wannan ala ألا إنهم من ذكرهم ويقولون
Allah ya ce ala na'am innahum lalle cewa ko dannan kafirai na makka la yaqulu da wallahi suna fadin magana ne yin ibtiru daga karyarsu da suka saba ai ka bi din karyar da suka saba kawai suke yi amma ba su halarci lokacin da Allah ya halicci mala'iku har suka shaida cewa an halicce su ya'ya mata ba wala zallahu ولد الله وإنهم
Allah لكاذبون
ya ce alama an innahum cewa su kafiran Makka din da suke saboda ƙaryar su ma mai nuna wai suna cewa wala dallahu Allah ya ayu bi qawlihim da fadin su suke cewa al malaikatu banatullah malaiku wa ya'ya mata ne na Allah wa innahum lalle cewa su da kafiru da kafiruna wallahi ƙarya suke bi cikin wannan magana ta su Allah bai aiki kowa ba dan ya ridu wala yulad na'am أصدق القناة عن بنين astafal banat shin Allah ya zaɓi ‘ya'ya mata ne da zafinsa alal banina a wuta ‘ya'ya maza da za ku ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah shin ku ce da Allah shi ne zai muku ya ku kai ‘ya'ya mata alal banina a kai ‘ya'ya maza malakum ما لكم كيف تحكمون
Allah ya ce malakum wanda ya samu hankalin ku ne كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد ta yaya kuke wannan hukunci wanda yake ɓataccen hukunci ku ce Allah na ta ƴaƴan mata ne ko kuma na ku ƴaƴan maza ne a fala tazzakkaru أفلا تذكرون a fala tazzakkaru na shin ba kwa ma'azuwa ne asali da ilgami ta yi zali asalin lugar a fala ta tazakkaru na ne sai aka yi idga'un ta'i aka nutsar da ta fi zali cikin zali sai ya zama shakka sun zakaru sun ba kwa hankalta Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi Allah madaukakin zai yi nazahun anil waladi abun tsarkakewa ne ga barin da amlakum أم لكم سلطان مبين an kofa lakum sultanu kuna da wata hujja ne mai mabayyaniya ai hujjatun waziha kuna da wata hujja a bayyane cewa anna lillahi waladan Allah yana da da
فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين
to in har kuna da wata hujja ne da kuka dogara da ita kuke faɗin wannan to fa su bi kitabikum ku zo da littafin naku at-taurata na at-taura in har tun da shi ne littafin da ya gabace ku fa aruni zalika ku nuna mun wannan shi a cikin at-taura inda Allah ya ce yana da da in kuntum sadiqin idan kun karance kuntum masu gaskiya ne fi qaulikum zalika cikin wannan magana ta ku cewa waladallahu ya Allah ya ayyuka نعم
وجعلوا بينه وبين الجنة وبين الجنة نسبا
نعم وجعل ولقد علمت الجنة إنهم لمهتدون نعم وجعلوا أي المشركين الكافرين مكة سنسيا بينه مكان أبنجد الله تعالى وبين الجنة لكم ملائكة لا يحدث الجنة أنا معنى الملائكة فالجلوء الشريف بقى أولا الكلمة an kira su aljinna bi istinabihim saboda koyuwarsu kuma an al-absar da bari idanuwan mutane yanda ɗan adam ba sa iya ganin aljanu da idanuwansu to haka nan ba sa iya ganin mala'iku da idanuwansu dama kalmar aljinnatu din daga abin da yake koyuwa ne abin da ido baya ganin aljanu abin da yake koyuwa ga masu idanu to a nan ma'ana ta zuga ake nufi ba a aljanun ba ma'ana almala'ikatu yusnafihim an al-absar sun sanya tsakanin ubangiji da halittar da ya ta mala'iku sun sanya da kaban wata dangantaka da kawai da fadin su inna a ita mala'ikun nan ba za su da ya'ya mata ne na Allah dama an ce na saba ai abin da ya shafa haihuwa ne wani ya aiki wani wancan ma ya aiki wancan da wancan da wancan sai a ta aika tsakanin su akwai na saba kan jini kenan to su kafirai a akidar da ta kaburki sun sanya wata nasaba ta haihuwa tsakanin Allah da bayansa mala'iku da ya halitta saboda suna cewa al-mala'ikatu banatul lahi wa laqad alimatul jinnatu haqiqa aljannu su ko anan ake yin sun sani innahu cewa su ai qadi zalika masu fadin wannan la buhdaruna wallahi ababa halantowa ne lillahi da wuta yu'azzabu da kuma za a azabtar da su biya a cikin ta ko kuma a jillatu din za a iya fassara shi da ma'ana ta mala'ikun dai wa laqad haqiqa alimatul jannatu su mala'ikun nan sun sani innahum cewa kafirai da zai innahum zai kuma ga kafiran lalle mala'iku su kansu sun san cewa kafiran nan kafiri zalika masu faɗin cewa al-mala'ikatu banatullah masu faɗar wannan su kansu aljanu sun sani la wallahi mu da runa ababa halartowa ne lillahi da wuta duk masu cewa mala'iku ya'ya mata ne na Allah to Allah zai halarto su cikin wuta da azabo da fiya za a azabtar da su a cikin wuta subhanallah سبحان الله عما يصفون
subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma ya tafi da gaban abin da mushrikai suke siffanta shi da shi ai tanzihan da sarki ya tabbata gare shi ga abin da kafirai suke siffantawa wai bi annabillahi wa laqad Allah yana da ka illa ibadallahi إلا عباد الله المخلصين illa ibadallahi al-mukhlasin da aka ce innahum la mudaruna kafirai masu cewa mala'iku ƴaƴan mata ne na Allah za a halatto da su cikin wuta to illa ibadallahi al-mukhlasin sai fa bayin Allah al-mukhlasin ababan tsarkakewa ga barin kafirci da shirka su ne al-mu'minin na mu'minai wannan kalma illa ibadallahi al-mukhlasin istisna'u zulqadin istisnafi ne wanda yake abin yankewa baya tare da ayar subhanallahi amma ya sifuna ai fa innahum su kan mala'ikun nan ko bayan Allah al-mukula sina mu'minai yunazzihuna Allah ta'ala suna tsarkake Allah ta'ala amma ya sifuhu haula gabarin abin da waɗancan musulmai suke siffanta shi da shi duk mu'mini na Allah ya ya yarda cewa Allah ba yi da bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma mala'iku bayan Allah ne ba 'ya'yan Allah ba to su kan waɗannan suna shi wanda Allah ya istisna'i banda su a cikin azaba a ranar lahira imamu ta yake qauluhu da yake subhanallah hadha kalamu min al-mala'ika kace wannan zance ne na mala'iku saboda abin ya shafe su ana magana cewa su ƴaƴa mata ne na Allah to dan su kubutar da kansu suka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah an ma ya tuguna gaban abin da kafirai suke siffanta ubangiji da shi wa ma din nan da aka ce amma yu'awwalu ilayya amrukum wa yaqumuna bi ta'zizukum ala sabili ta'ziz tanzihun lillahi ta'ala zance ne na mala'iku da suke tsarkake Allah ta'ala amma wasafa hudu mushrikuna ga abin da mushrikai suke siffanta ubangiji da shi ba da takazibihim lahum bayan mala'ikun sun karyata su sai kuma suka tsarkake ubangiji suka ce subhanallahi amma yasifun wa ka'annahu qila kamar dai cewa aka yi ma'anar ayat ولقد علمت الملائكة سبعة ولقد علمت الجنة ما أما أنا نكون ملائكون saboda idanuwa ba sa ganin su wallahi hakika alimatul mala'ikatu mala'iku ai sun sani annal mushriki na cewa mushrikai ba da cewa mala'iku ya'ya mata ne na Allah lalle mushrikan nan da mu'azzabu na ababan azabtarwa ne bi kauli min zalika dalilin wannan fadi nasu wa qalu mala'iku kace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah amma ya fito da jiki gabanin abin da musulmai suke siffanta shi da shi walakin ibadullahi mukhlasina sai dai su bayan Allah ababen tsarkakewa allazina nahnu min zati wal laduma malaiku da sun jumlar bayan Allah al mukhlasina mu kan bura'a'u masu kufuta ne min haka masu daga wannan siffa mun yi bara'a ba mu ba siffar ubangiji da cewa yana da da shi ne ma'anar ayar a dunkule fa inna kun wa mata abu duni fa inna kun wa mata abu ma antum alayhi bi fatin illa man huwa kafir jahim fa inna kuma ma ta abu duna ma antum alaihi bi fatilin fa inna kun cewa ku kafirai wa ma ta abu nuna da abu da kuke bautawa miran asunami don gumaka ma antum alai bi fatilin antum ku ma bi fatilin ba masu fitilar wani mutum guda bane alaihi akan wannan gunki da kuke bauta ai alama abudikum abun ka abun bautar da ku da ku da gumakan ba ku isa ku kudin wani wanda Allah ya arzuta shi da imani ba har ku sashi a bar imanin sa ya yadda da abin da muke faɗa da abin da muke bauta a nan gumaka shi ne ma'anar an fa'ina kuma ma da abu nuna ku da abin da kuke bauta a nan gumakan ma bi hasimi na ai a hajar ba masu fitinar wani mutum guda ba ne alaihi a kan wannan mulki da kuke bauta illa mun huwa kafin jahil in dai har kun fitini wani kun raba shi da Allah ya yi ku cikin shirka da bautar gumaka sai dai manzo wanda yake kawo da yi dama can ɗan wuta ne wanda zai shiga wuta ne fi ilmin lahi ta'ala cikin sanin Allah ta'ala da dama Allah ta'ala ya rubuta masa sha'awa shi ɗan wuta ne na'am
وما منا إلا له مقام معلوم wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wannan magana mala'ika jibrilu ne ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da umarnin Allah qala jibril lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma minna mu da kake ga mu mala'ikun nan ba wani tsaye daga cikin mu ma'asharal mala'ika mu da ba da mala'iku wa ma minna ai ahadin ba wani tsaye daga cikin mu illa ba sai da hu maqamun yana da wajen tsayuwarsa ma'alumin sanadiya fi samawati a cikin sammai bakwai dukkan mala'iku kowa akwai iyakar da Allah ya masa iya inda Allah ya tsaye da shi wanda bai wato ba zai bar wannan gobe ko ba zai ketare shi ba akwai wanda an halice su ana aiko su duniya su zo su gudanar da ayyuka kamar wanda suke zuwa suna halartar masu sallah da masu zikirin Allah akwai kuma wanda tun da aka halice su a gobe ɗaya suke suna bautar Allah to su ma da masu zuwa duniya su koma wa Allah in suka je suna da matsayin wanda ba sa ketare shi waɗanda aka halice su kuma a saman ba a ba su izinin saukowa duniya ba kowa yana inda aka ajiye shi ba sa kaucewa daga inda aka ajiye su kuma ba sa wuce matsayin da aka shata musu wannan malaka jibril ne yake mana dan ya tabbatar da tsarkin Allah da cewa su ba ƴaƴa ne na Allah ba su bayan Allah ne wa ma minna ba wani ɗaya daga cikin mu mala'iku illa ba sai da hu maqamun yana da wajen tsayuwarsa ko matsayinsa ma'arufu abin sani cikin samawati a cikin samai bakwai ya abudullah da yake bauta wa Allah fi a wajen wannan gurin tsayuwa tasa la ya tajawo da hu kuma baya kare wannan gurin wannan fassara ɗaya ke da cikin fassarorin da malamai suka yi wannan aya imamu sawo ya ce qawluhu wa ma min la illa lahu maqamun ma'lum hadha hikayatun an i'tiraf lil mala'ikati bil ubudiyya wannan hikaya ce da mala'ika jibril ya hakaito da umarnin Allah an i'tiraf lil mala'ika game da kulcin da mala'iku suka yi bil ubudiyya da bautar su ga ubangiji sun tabbatar su ba ƴaƴa bane bayi ne na Allah radda domin yin raddi ala abadatihim ga waɗanda suke bauta musu domin a cikin kabira akwai masu bautar mala'iku akwai masu bautar gumaka akwai masu bauta wa mala'iku to wannan suna yi wa masu bauta musu raddi cewa su kansu suna da matsayi ne sananne na bautar Allah wal ma'ana ma'anar wannan aya laysa minna ahadun shine wa ma minna ba wani ɗaya daga cikin mu illa lahu maqamun ma'lum fi ma'rifati wal ibada face yana da wani matsayi sananne a wajen Allah fil ma'rifati cikin ma'rifa sanin Allah wal ibadati da bautar Allah kaga nan yayi da banda fasara ta farko cewa illa lahu maqamun ma'lumun fi samawati ana nufin gurin tsayuwa a cikin samai bakwai da suke bautawa Allah a cikin la'a da dawo ba da ketarewa wannan fasara ta biyu aka ce illa lahu maqamun ma'lum ay fil ma'rifati wal ibada kowanne yana da matsayin sa sananne a wajen Allah irin ma'arifa sanin Allah da Allah ya maka wal ibada da kuma ibada domin kalmar maqam yana ɗaukar wato guri gurin tsayuwa kenan yana ɗaukar kuma daraja irin darajar da Allah ya yi wa bawa to wannan aya tana kunshi da dukkan wannan ma'anonin guda biyu yanzu ko a hausa aka ce wani ya samu mukami me ake nufi ai ba ya samu gurin tsayuwa ake nufi a ya samu wata daraja da yake tsanta da ita aka ce an ba wa da mukami kaza ana nufin an ba shi wata daraja ce ta musamman to a wannan ma'ana ta biyu wa ma minna illa lahu maqamun ma'rufun ana nufin matsayi ne na daraja fil ma'rifati cikin sanin Allah wa ibada da kuma ibada wamtisali ma ya amuruna Allah ta'ala bihi kowannen mu da ka gani yana da matsayinsa na kwatanta abin da Allah ya umarce shi da shi qala ibnu abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ya ce lokacin da zuwa fassara wannan aya wa ma billa illa lahu maqamun ma'lum yace ma fi samawati mawdu'u shibr yace a cikin sammai bakwai din nan ba wani gurbin da za ka iya yin take guda ko ɗani ɗaya da hannunka illa wa alayhi malaku yusalli wa yusabbihu face sai ka samu mala'ika a wannan gurin yana sallah yana tasbihi ga ubangiji sannan ko kai gaba ɗaya cike take da mala'iku ba wani gurbin da za ka yi ɗani ɗaya ba tare da ka samu mala'ika a gurin yana sallah ko yana tasbihi ibn abbas kila aka ce inna hadhihi thalath ayat waɗannan ayoyi guda uku wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu saqun wa inna lanahnu musabbihun aka ce waɗannan ayoyi guda uku nazalat ta sauka ne wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda sidratul muntaha a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Miraji lokacin da ya wuce tambayi bakwai ne sidratul muntaha wata akara jibrilu ne malaika jibrilu ya ja da baya bayan da shi ne yake masa sirri inda shi ne ya zo ya tafi da shi Allah yana kiransa da inda aka je musamman da aka je shi zai nemi abu ne a tambaye shi ya ce ai an aiko shi ne ya zo da manzon Allah to amma da aka zo hijratul muntaha sai ya dawo baya fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa a ha huna tu qalu yanzu a nan ne za ka rabu da ni sai da aka zo gurin da ba kowa ba komai sai wannan bishiya ta tafi da ruga don ba wani mala'ikan da ya isa ya zo wannan gurin in ba mala'ika jibrilu ba ita to a irin wannan gurin ne kuma za ka rabu da ni fa qala jibrilu sai jibrilu ya ce masa ma astati an ataqaddama al makani haza ba zan samu iko da zan gabata ba daga wannan gudun da ka gana na tsaya din inda ka gana tsaya din nan shi ne iya matsayi na ba ni da iko da zan zo nan inda kake kai a yanzu ba na kana har ci gaba da tafiya tare da kai to wa anzalallahu ta'ala a dalilin wannan Allah ya saukar da aya hikayatan anil mala'ika domin hikaya daga halin mala'iku da suke ba da labari da bakunan su cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum an ce malaka jibril annan ya ga manzo Allah wannan hikaya cewa mu da kagan mu malaiku kowanne ɗaya daga cikin mu ko ba wani ɗaya daga cikin mu ba sai yana da matsayin sa sananne wanda baya kekala wannan matsayi da Allah ya ajiye shi wa fil hadisi ya zo wani hadisi manzo Allah ya ce ma fi samawati mawdu'u amma fi samawati mawdu'u qadamin ba wani gurbin da mutum zai aje kafarsa a cikin sammai bakwai illa alaihi malakun face sai ya tarar da mala'ika ne a gurin sajidin ko dai mala'ikan yayi sujjada au qa'idun ko kuma yana tsaye kaga yayi dai da magana ibnu abbas domin mawdu'in shibrin da yake gurbin take dai dani dai shine dai da taku daya a hadisi manzo Allah ya ce ma fi samawati mawdu'u qadamin shi kuma can yace amma fi samawati mawdu'u shibrin to duka dai kinaya ce ta cikar sammai da ƙasai da mala'iku ba wani gurbi da za ka iya sa kafarka ko ka yi tsari guda ba tare da katar da mala'ika ko yana sujada ko yana tsayuwa yana sallah ko tasbihi ga ubangiji ba qauluhu da yake ahadun bin dalalaini wa ma minna sai qaddara ahadun ai ba wani ɗaya daga cikin mu قدره إشارة إلى أن بلاته وظف الموصوف أن شافي أبو سبقة التاوى ويبقى صفته في أكوزة الصفة وهو مبتدا شيء مبتدا والخبر جملة إيش وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون
وإنا لنحن الصافون ملائكة جبريل إيش ومزع الله وإنا كاظموا ملائكنا da lahadu safuna wallahi ne masu yin sauhu sauhu ai a kadama na masu jerin da kafafu mu ci salati a cikin sallah lokacin kowanne a sama inda Allah ya ajiye shi baya gushewa daga inda Allah ya ajiye shi haka nan mala'iku da suke saukowa duniya cikin mu'minai masallata su ma suna yin sauhu a cikin wannan sallah وإنا لنحن وإنا لنحن
Allah ya ce wa'inna lalle cewa mu mala'iku la wallahi la hamdu li an yusabbihu na fasil tasbihi ai al mujabbihu Allah amma la yadiku bihi ku ne masu tsarkake Allah ga barin abin da baya dacewa da shi ba ma danganta masa ɗa ba ma danganta masa gajiyawa ba ma danganta masa talauci wanda duk a yan adam ake samun wannan mala'ika kafirai mushrikai suna danganta wa Allah ɗa su kuma yahudawa suna danganta wa Allah talauci dan suna cewa Allah ya ce wa wa ayatu da hujjatu lahi mazuna wai mata sai hannun Allah a daure yake kinaya ce wai na talauci lokacin da Allah ya jarabe su da yunwa da talauci da kankanci suka yi addu'a suka yi addu'a Allah bai sake su ya ya yi musu ba sai kuma suka shiga iskilanci da kalma ta kafirci wani yadda lahi makduna hannun Allah a daure take saboda ya rike arzikinsa bai ba su ba to duka wannan a cikin yana ake samun masu wannan ƙarfin hali suna jinjina wa Allah ga maganin da ku dace da shi ba amma su da dukan suka ce wa illa la nahnu musabbihun mu ne masu tsarkake Allah ga barin abin da bai dace da shi ba وإن كانوا وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين
وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين وإن كانوا وإن مخففة من السكينة أصلنت وإن هو ya zama mukaffafa aka sauƙaƙa ta nuna sakila daga inna mai nauyi sai kuma wasu duha ma'azuhu sunan inna ɗin da aka shafe shi ne hu wannan dalilin na hu shi ne dalilin sha'ani kenan ma'ana wa inna hu shi lamarin yadda yake karu kafiran makka sun kasance la wallahi ya kuluna suna cewa kafin zuwan manzon Allah kafin a aiko manzon Allah da alƙur'ani idan yahuda suka bolanta ko suka zama jahilai wanda ba su iya karatu da rubutu ba wanda suke da langwamen tunani yahuda sun saba bolantawa larabawa kafin aiko manzan Allah to a lokacin idan yahuda suka bolanta musu to sun kasance da yankulunan suna cewa lau anna inda na zikira da a ce mu ma muna da littafi zikiran bi ma'ana kitabar من الأولين لأنه من تجمع من قلبه أي من كتب الأمم الماضية لأن تتفهم الأمة تتكشف إلى التوراة الإنجيل da a ce mu ma muna da littafi irin na al'umma ta shure la kunna da mun kasance ibadan lahi bayin Allah al-mukhlasin ababan alkacewa ai al-abadala wanda suke bauta ga Allah zalla a lokacin kuma kan ce bauta idan yahuda muka goranta muku sai ce ai mu ma da muna da littafi irin naku to da mun zama bayan Allah al-mukhlasin ababan kubutarwa daga kafirci kamar yadda a wata aya a suratul an'am Allah ya ba mu labari aw taqulu law anna unzila alayna al-kitabu lakunna ahada minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan Allah ya ba mu labari a suratul an'am aw taqulu ko ku kula cewa ku kafirai lau anna unzila alaina kitab da cewa mu ma an sauka mana da littafi kamar yadda aka saukar wa yahudu da nasara a taura da linjira suka ce da kunna da mu kasance a hada mafi shirya min fiye da yahudu da nasara to kuma da Allah ya koma zala da take fakar ja'akum bayyinatu min rabbikum to yanzu kam gashi dan shirya ta zo muku mabayyana daga wajen ubangiji hujja ta zo muku da ubangiji kuma hudar da kuma shari'a wancan magana da kuke in gaskiya ne to gashi yanzu alqur'ani ya zo muku kuma na ku littafin gashi ya zo to amma a ƙarshe ya aka yi ba su yi imani da littafin ba sun karyata kansu sun warware alkawarin da suka yi kafin a aiko manzon Allah to shi ne nan ma Allah yake cewa wa in kanu da yakuluna lalle su su shirka maka sun kasance suna cewa da kullu ibadallahi mukhlasina لو أن إننا ذكر من الأولين دابوما من الأولين التاجي إلو من ذاك باع أدوما ذاك قباتا ولكل عبادة دائم يكون فيه دابوما من دبي ألا أبا من ألك الشيوة أي على العبادة لما هو ذر ألا شيء كذلك قال تعالى فكفروا فكفروا به فسوف يعلمون الله فكفروا به يذكر كافر شيء أي بالكتاب لو أن بالكتاب الذي جاءهم وليده مسلم وهو القرآن شين نتابع القرآن الأشرف من تلك الكتب والشين وفي أوقات كانت أكوى بسنة تتبر لذلك يقول داسو أكبا وداسو كذا الشيباي ألا أبا من ألك شيوا يوكا القرآن أمباك ولياكو أمشل لتفت درجة لتوقك أو جبل الله تفسوف يعلمون تسلمها تسلم ai za su gane ake bata kuburin ƙarshen kafurcin su ko a duniya aka ce wani ai za ka sani to abin da zai sani nan fa ba mai kyau bane ko yaro ne ya ne aka ce za ka sani in na kama ka za ka sani to abin da zai sani din fa ba mai kyau bane saboda haka gargaɗi ne Allah yake yi fa sofa ya al'ula sabi za san ƙarshen wannan kafurci da butunci nasu ولقد سبقت ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
Allah ya ce wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin wallahi haqiqa sabaqat kalimatuna kalmar mu da muka yi alƙawari da zan yi na taimakawa manzanni sabaqat ta rigaya لعبادنا كالبايب المرسلين أبا أي قوة هي من ظنن الله وتبع لبيتك في كلمتنا في النار وهي كثير لأجلبن أنا ورسلي الله يا لنقوى والله أنا مين لأجلبن من للجاي ورسلي لكم من ظننا أو أو كما آه كلمتنا إذا هي قوله تعالى fadin Allah ta'ala da ya zo a gaba ita wannan aya innahum humul mansuruna ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين wasu malamai suka ce kalma a nan ita ce faɗin Allah innahum lalle cewa su manzanni da Allah yake li ibadina al-mursalina la wallahi hukul mansur da su ne ababen taimakawa a kan kafirai abokanan gabansu wa inna jundana wa inna jundana lahumul ghalibun
kuma kalmar Allah ta riga ta gabata cewa wa inna lalle jundana lunar mutamujirai la wallahi humul galibu da su ne masu rinjaye al-kuffar akan kafirai za su rinjaye bil hujjati da hujja idan ana tattaunawa ta addini wanda su da kuma taimako Allah alaihim a kansu a wajen yaƙi fi duniya a nan duniya to ba da cewa in lam yanta sir ba abu minhu ko da za ka ga wani bangare na wulai ba su samu nasara a wajen yaƙi ba su duniya a rayuwar duniya to fil akhirati lalle a ranar lahira kamar Allah zai taimaka wa wulai ya sa su a aljanna ya ba su rijiya a kan kafirai da za a kai su zuwa wuta kamar abubuwan da suke faruwa a rayuwar yanzu za a ga yawanci ana yaƙe-yaƙe na zamani ana cutar da musulmai kamar kafirai suna samun galaba a kan musulmai suna yaƙi da su yaƙi na zamani yanzu kamar misali dai abin da ke faruwa a falastinu yaƙin da ake tsakanin musulman falastinawa da kuma kafirai yahudawa za ka ce yawanci waɗanda ake kashewa ɗin musulmi ne abu a kashe bai hude sai wani lokacin sai an kashe ɗarin musulmi ko gwamman musulmi to ya alkawarin Allah da ya da ya ce wala qad sabaqat kalimatuna bi babu da mursalina da irin su da asali banna ala wa rusuli da kuma innahum lahumul mansuruna da kuma wa inna jundana humul galibun ko wa inna jundana humul galibun kaga wannan duka alƙawari ne na Allah to ya kuma abin da yake faruwa a waci a yanzu kamar ya saba wa wannan to ai ita dama duniya da mulkin da da ikon da Allah bai taɓa dawo mata shi a hannun mutum ɗaya ba sunnar Allah ce da ta gabata har a cikin annabawan da suka gabata wani lokaci da ma ce wa tilkal ayyamu yudawilu ha bainan nas eh waɗannan kwanaki na duniya muna jujjuya ta tsakanin mutane wani lokacin ba wannan ɓangaren nasara ko galaba a kan wancan ɓangaren wani lokacin kuma a ba wancan ɓangaren nasara da galaba a kan wancan ɓangaren shi ya sa ma ake kiran ƙarfin iko da sunan daula saboda yudawi da ha bainan nasu daula ita ban taɓa dawama ba a duniya duk ƙarfinta wata rikin ta kushe ta koma hannu waɗanda da su ne ake launatawa ko ka su da wanda suke masu rauni sannan kuma su ma ta daɗe a hannunsu sai kuma ta juya ta koma hannun kishiyoyin ko abokanan gaban wannan sunna ce ta rayuwa haka Allah ya tsara to amma idan ana magana a zamanin manzannin Allah to lalle wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin ko da a wani lokaci za ka an samu galaba akan mummune suna tare da manzon nasu to wannan ka bari da waba ba a ƙarshen al'amari za ka ga Allah ya ba wannan mummune da suke tare da wannan manzon nasu galaba akan kafirai amma abin da ke faruwa a yanzu a duniya to za ka ga kamar aka san wannan ne shi yasa ma ne ce ba illai min da sai ba abu yuru ko da za ka ga wani bangare na mummune bai samu nasara akan kafirai ba to ai labarin duniya ba ita ce matabbata ba وفي الآخرة أرام الله أن تبر القول الله أشن ما يتبر وتولى عنه فتول عنهم حتى حين وأبصر وأبصرهم فسوف يبصرون
آه، إمام ساوي ƙarshen wannan magana sai mai jalali ne da ya ce illan min kasir ba abu zulum ko da yake za ka ga wani bangare na mulai ba su samu nasara a kan kafirai ba a wasu lokuta ta ce da biya bi zani kamar ya tsari wannan magana da ba da ya kawo kamar ana tunkuɗe abin da masu tambaya suke yi jihaza da wannan masu tambaya suna cewa ƙarshu yi da galabatul kufa da alal mu'minin ai ana ganin rinjayen kafirai akan mu'minai في بعض الأزمان أشكي شاش زامن لك سوف أجاب ثمان يا أمك بأن النصر أي تكتب شيك مقام الله هي القولي إما في الآخرة هو دي علاه للجميع ذكا مولد من ذنب أو في الدنيا وقم الدنيا أما للبعض وهذا القنقري هي القول ثم إليه أقوى هذه السيابات غلبة أكن كافرين أي هكذا إيمان بذيء قالوا kuma kafircin ba zai dawwama ba kuma Allah ya alƙawari da amla Allah jahannama ba zai dinga fillata wa nasu ajma'in in ya zama duk lokacin da aka zo yaki duk ƙanƙantar adadin kafirai duk yawan muminai a ce a duk ƙanƙantar adadin muminai da yawan kafirai a ce muminan nan ko mutum ɗaya ne shi ne zai galaba akan kafirai to ai kafiran tuni da sun je fata kafirci alkawarin Allah kuma na la'amla an da jahannama ina zai tafi in ya zama tun da aka faru duniya duk sanda aka zo karawa tsakanin mummune da kafirai mummune ne kaɗai za su samu galaba akan kafirai to za a wayi gari ai babu kafiri ɗaya a duniya ba wanda zai iya dawoma kullum a ce akan za ake samun galaba ba tare da ya baro abin da yake kai ya ga wani galaba masu rinjaye ba amma saboda Allah ya yi alkawari da sai zama dole wani lokaci a ba kafiran galaba akan muminai wani lokaci kuma a ba muminai galaba akan kafirai amma wannan al'alayyar duniya ne wal muminu da su muminai mansuru na ababen taimakawa ne a wajen Allah ala kulli hali abu da kowane hali in kaga ko da a zo a zahiri an yaki an kakkashe su an watashe dukiyoyinsu to a hakika su ne su ne suka yi galaba domin wanda aka kashe nan aljanna ya tafi wanda ya kashe shi wuta zai je wanda wanda ya tafi wuta da wanda ya tafi aljanna waye ya galaba waye aka yi galaba a kan in ma rauni mutum ya samu ya dawo gida to zai dawo ne da lada mai yawa a wajen Allah shi ko wanda zai koma da zuzubinsa na kafirci in ya mutu kuma ya tafi wuta to a hakika waye ya yi galaba wanda ya dawo da lada ko ya dawo da raunuka shi ne ya yi galaba kan wanda ya koma da zunubi da kuma kafirci saboda haka falmunu na mansuru na ala kulli hali su mu'minai ababen taimakawa ne taimakon Allah ala kulli hali a guda kowanne hali da ujiba aidan za a sake ba da amsa da Allah anbiya al-ma'azuna lahu bil qital kaga su annabawa da aka musu izinin yin yaki la budda lahu ba makawa min al-nusrati dunya za a taimaka musu a rayuwar duniya wala ta kaulahum kazima abada karayar yaki ba ta taba aukuwa gare su ba har abada in dai manzo ne kuma da Allah ya masa izini ya dau makami ya je yaki ko da a shashin yaƙe yaƙen za a ga kamar a wani lokaci an samu nasara ko galaba a kansa to ba za ta dawoma ba dole a ƙarshen lamari za ka ga wannan manzo da mai da Allah ya masa izini yaki su ne masu galaba abada har abada wa inna ma ka sani wa in waqa lil kufari ba'du galabati ko da a zamanin manzanni da aka mun izinin yaki za ka ga shashin galaba ta asbit daga bangaren kafirai kama fi uhudu kamar abin da ya faru a yakin uhudu to fa huwa wannan galaba da ake ganin ta a zahiri ta faru da kafirai da hikimatin azima saboda wata hikima sai mai girma akwai wata hikima mai girma a ƙarƙashin wannan wala tabbayyanat ala al-mu'minin amma ba ta bayyana ba ne a lokacin ga mu'minai bal yunkaruna alaihim an taimaki mu'minai akan kafirai ya sarihi qawlihi da mabayyana fadin Allah ta'ala da yake illal ladina kafaru su wadanda suka kafirce wa Allah yunfiquna abwalahum suna ce da dukiyoyin suna kashe dukiyoyin su liyasuddu an sabilillah domin su kange mutane ga barin bin tafarkin Allah wa amma gairuhum amma wanda ba su ba ba ta ta wani lokaci yusaruna fi duniya ana taimaka musu a duniya wato wanda ba manzannin da aka musu izinin yin yaki ba kamar mu yanzu da nake rayuwa a zamanin da babu manzon Allah a tare da mu to wani lokaci za a taimaka mana fi duniya wata haka wani lokaci kuma la sai a kyale mu a bawa kafiran dama su samu galaba a kanmu wa inna ma dun saruna a ƙarshe za a taimaki waɗannan mumine da aka bawa kafirai dama a kansu za a taimaka musu ne a ƙarshe bil ajiyarki a ranar lahira to sai Allah ya ce fatawalla anhu ya rasulullahi ka kawar da kai gabanin kafiran makka ka juya gabanin kafiran makka ai a arif ka mujira ka kawar da kai al-kufar makka gabanin kafiran nan na makka hatta yini har zuwa wani lokaci ai to umaru fi zuwa lokacin da za a umarce ka fiye a wannan lokaci da kitabihim da yakansu inda za a ba mu labarin rayuwar makka ne kafin a yi hijira zuwa madina yaki ba farzanta shi ba sai a madina saboda haka a duk inda aka yi magana a makka to za ka nada ba mazanta a hakuri ko dai a ce wa a yi amin jahili ko wa a yi amin mushrikina ko fasbir sabaran jamila ko fasbir kama sabarun al'azumi na rusul duka wannan ayoyi na makka da ake cewa manzo Allah yayi hakuri yayi hakuri lokaci bai yi ba na yin yaki lokacin ɗaukar makami bai yi ba wata walla anu ka guji daga barin ya rasulallahi hatta jini har zuwa wani lokaci da za a baka dama ka yake su wa absirhum wa absirhum ka sa musu ido idza nazala bihim azab lokacin da azaba za ta bi na gare su fa sawfa yubtiru da su ma za su gani da kalli za su ga ake ba su kuma yin ƙarshen wannan kafinci ya zai zame mutu a ƙarin nan. Faƙalu kafiran maka suna faɗi iski za'an domin iskilanci ga manzon Allah suna sallama da sahabbansa suna cewa mata nuzulu hazal azab wai yaushe ne sakkowar wannan azaba ka mana alƙawarin cewa an ba yi imani da kai ba azaba za ta zo to wannan azabar yaushe ne kamar da abin da suka saba faɗa wa yaqulu na mata hadal wa'du in kuntum sadiqin suna cewa wani yaushe da wannan alƙawarin azaba in dai ku kasance ku masu gaskiya ne qala ta'ala tahdidan law to sai Allah ta'ala ya musu raji a wannan aya domin tsoratarwa gare su sai a faji azabina yasta'jiluna a shin yanzu yasta'jiluna suna neman gaggawa da azabina da azabarmu yanzu su da suke kafirci suke shirka har kuma su da za su nemi gaggawan zuwan azaba ibnu abbas ya ce da dinin saukar wannan aya kamar da bi asbabu nuzul ya kawo qalu ya muhammad kadiran maka suka ce ya muhammad arinal azaba alladhi tukawwifuna bihi ka nuna mana azabu da kake tsorata mu da ita ajilhu lana ka gaggauta azabar gare mu kar ka jira sai an je lahira da muku ya ga an mutu za a tashi azabar da kake cewa za a yi a kawo da yanzu mu gani to fa nazala sai wannan aya ta sauka a fa bi azabina min ta'jiluna yanzu azabar ta buci suke mata gaggawa to fa idza nazala bi sa'a فإذا نزل بساحتهم فساء سباب المنذرين
Allah ce fa idza nazala bi sa'atihim idan azabar nan ba ta sauka idan ta jida bi sa'in a farfajiyar su aiki kinadi saha shi ne farfajiya asali ta kofar gida to amma anan ana nufi idan azabar nan ta sauko musu a garin makka qala al-fara imamu fara masalin luga yace al-arab tabtaji bi dhikri sahati an al-qawl larabawa a lugarsu tabtaji tana izuwa da dhikri saha da ambatan farfajiya amma tana magana alil kauli ga mutane to sai alqur'ani ne magana da irin usulun kan magana da ta laraba sai sai fa idza nazala bi sa'ati ya sai fa idza nazala bi qaryatihim ba ko fa idza nazala bi baladihim ba idan azaban ta sauka a farfajiyar aka ce yau ga azabar Allah ne ta sauka a garin su na Makka ko ta sauko musu su kafiran Makka to fa sa'a sabahun juzari wayewar garin waɗanda ake musu gargaɗi to fa sa'a yayi mu ai bi fa sabaha tun da wannan wayewar gari in azaba ta zo musu da daddare kenan kamar misali a yanzu a ce mayaƙa ko kabirai masu jiragen sama irin su Amerika da Rasha da sauransu sun zo sun samu wani karamin ƙauye su hali suna masa dubu da wuta idan ka yawa aka ce ka je ka duba ka ga mai ya faru in ka je wanda irin abu za ka ji ba ba kyan gani fa sa a sabahu dogari na wayewar gani waɗanda aka mutu gargaɗin nan fa sa a yayi muni wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba haka ta a wani yaki ya kawo ta da siga wanda yake ƙarshenta ya gode da ma'anar wannan aya. Wanda Allah yana cewa na hannu ƙauni, za da zanna bi ta haƙi ƙauni, ba ta a saba a zuwa gari. Yake na hannu ƙauni yawon irin mutane ne, za da zanna bi ta haƙi ƙauni don muka yaɗa zaune a farfajiyar mutane suka zo garin su suka ce sun kawo su halin yaki. To fasaha ta ba wa zuwa gari nan. wayewar gari waɗanda aka mutu gargaɗi suka ji kai wayewar gari nan za su fasa a tayi nuni fihi iqamatu zahir maqamal lurdi a cikin wannan lafazi akwai tsayar da zahiri a matsayin abun koyewa domin zahiri ana magana da mutanen garin ne sai aka koye aka yi magana da abin da yake a farfajiya za da zalibi ka aka yi fasa a saba wannan gari ne وتولى عنهم وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون
Allah ya ce wa tawalla anhum ya rasulullahi ka juya gaban waɗannan kafirai ma'ana ka kawar da kanka gaban hatta yi ne har zuwa lokacin da za mu saka umarni yin azabu wato yin yaki wa abtir ka sa ido فسوف يبصرون تسلل لا تجمع كومس كرر أن ميميت وأن آيو تلابي تأكيد الدوري يزم ألف فاواني لدى حديد يمكى سورة تجزو وتسل يكا الدوري يزم تجي يزوجيا كما لا الله صلى الله عليه وسلم هي ساعد yake wannan ayoyi maimaici ne na farko sai aka kawo shi da ba a maimaita fa ba don an ce fatawalla anhum atajib nan kuma da yake maimaitawa aka yi ana karfafar na farkon ne sai ya zo da sigar wawata walla alu matahi shi kuma da shi da yake wancan ne na asali sai aka kawo gum wa absiru gum ka so ku yubsiruna shi kuma wannan da yake maimaici ne da ta'akidi sai aka ce gum sai aka ce wa absir ka sa ido kawai sai kuma wa absiru ka sa musu ido nan kuma wa absir ka sa ido kawai fasaufa da sani yubsiruna za su gani a nan yana nufin za su gani in an zo yakin badar tun ma kafin a je lahira ba ba azaba suke nema ba to su bari lokacin da za ka yi hijira mu maka izinin yaki a nan ne za su ga matsayinka da matsayin ku rura tahidan ta'kida li tahdidihim wa tasdaka lahu sallallahu alaihi wasallam subhanahu rabbika سبحان ربك رب العزة عما يصفون نعم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون a ƙarshen wannan sura Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati sarki ya tabbata ga Ubangijinka ya Rasulallah, rabbin izzat Ubangijin buwaya, ai algalaba, Ubangijin rinjaye, amma ya tafi da gabar abin da kafirai suke siffanta shi da shi, da Allah da wani cewa da suke wani yana da ɗa. Allah ya fi ƙarfin ɗa, ya fi ƙarfin wani bawa a matsayin ɗansa. Wa salamun alal mursalina. kuma amincin Allah ya tabbata daga Ubangiji alal mursali da abu manzanni gaba ɗaya wannan kamar ana samaraizi ne ko tarkisin abubuwan da ya faru a farkon sura har zuwa ƙarshen ta saboda an kawo mana kisoshin manzannin Allah kowane manzo aka ba da kisar za a ce salamun ala nuhul alamina salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ali yasin to da aka zo su akwai waɗanda an ambace su ba a ce musu salamun din ba kamar wa basharna wa cikin haka da yi aljina kalibina kaga ai ba sai salamun ala isa haka ba kamar annabi nuhu shi ma aka rike kansa amma ba a ce salamun ala nuhu fil alamin ba misali to nan sai aka haɗe su gaba ɗaya da wanda aka musu salamun din a kisan su da wanda ba a musu salamun din ba da annabawan ma da ba a ambace su da manzanni da ba kawo kisan su a surar ba sai aka haɗe su gaba ɗaya aka yi tarihin su a nan cewa wa salamun amincin Allah ya tabbata Allah nusani daga manzannin Allah baki baki daya ai al-muballikina masu isar wa mutane sako anillahi daga Allah suna isar wa bayan Allah al-tauhida kadai da Allah wa shari'a da kuma shari'o'i na halal da haram walhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai ala nasrihim abu ta taimaka wa manzanninsa wa halakin kafirin da kuma hallaka kafirai imam sawu yake kaulu fadin Allah da ke subhana rabbika idan har zuwa ƙarshen sura algarabu minu bukata na kawo wannan ayoyi guda uku da alimul mu'mini na sanar da mu'minai an ya kulu su dinga faɗin wannan ayoyi guda uku wala yaka faru an kasara kana gabanin wannan ayoyi duk lokacin da suka yi wata ganawa ko tattaunawa ko wata addu'a to ana so a ƙarshen addu'a nan da suka da subhana da suka da izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bima wuya saboda wani asali da aka rawaito an ali da kabiru na ali karramallahu wajahu qala ya ce man ahabba an yaktala bil mikyadil awfa sai na an yace duk wanda yake so ya yi aure da ma'auni mafi cika ba jirgin kiyaye wasi cikakke ba al'auka duk wanda yake so ya yi aure da ma'aunin da ya fi kowane ma'auni cika min al'adar kuma aure na lada ba aure gero ko shinkafa ko masara ba duk wanda yake so ya kamfato lada da ma'auni mafi cika yau mai kiyamata a ranar alkiyama to fal ya kun ya kasance akiru kalamihi karshen zancensa da zai yi iza abin majalisihi idan zai tashi daga wajen zamansa sawa'un wajen zaman nan karatu aka yi ko bikirin Allah aka yi wazifa ne ko bikirin juma'a ko karatun qur'ani ko karatun ilimi ko ma majalisa ta ta hirar duniya idan yan wasa sun matsa su shi kare ta yi sai yayi subhanahu wa ta'ala bi izzati amma yasifu don bai bambanta majalisar kowace iri ba ce yace dai kawai falya kun ashiru kalamihi idan abin majalisi ya zama ƙarshen zancen sa in zai tashi daga wajen zamansa ya zama su bahama da zika rabbi izzati amma ya fito ila har zuwa ƙarshen ayoyin guda a nan ne ba zai tashi gane ya yi awu da ma'auni mafi cika ba sai ya je lahira in aka fara murmuro lada ana cewa wannan ma naka ne wannan ma naka ne annan zai gane cewa ya yi awu da ma'auni mafi cika wa an abi sa'id bin khudri an rawaito daga abu sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaira marratin ba su ɗaya ba wala marra kai ba su biyu ba na ji shi ya kuli yana faɗa shi akiri salati a ƙarshen sallar ta farilla an ko fahimta yanzu lokacin da yake juyowa wanda yake sallama daga sallah na ji shi ba ɗaya ba ba biyu ba duk lokacin da ya yi sallah yana kan da subhana da duka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yake na ji manzo Allah yana yin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba qawluhu da yake rabbil izzati udifa rabbi ila al-izza an yi idafa wa an raba kalmar ar-rabb ila al-izzati zuwa ga buwaya aka ce rabbin izzatu ubangijin izza izzar aka latsa wa ubangiji aka ce shi ubangiji na izza ne ba wai izza ce ta ubangiji ba ina fata an gane shi ne ma'anar ibafa akwai mudafun akwai mudafun ilai to yanzu shi rabbi shi ne mudafun abin rabawa al-izzat shi ne mudafun ilai wanda aka raba masa kalmar rabbi din udifa rabbu ila al-izzat an raba kalmar rabbu zuwa ga izza liftisabi saboda kebantar ubangiji bi hada ita Allah shi kadai ne yake bata da izza sai ga wanda Allah ya arawa a nan rayuwar duniya domin ya ce man kana yudu izzata falillahi izzatu jami'a ma'ana duk wanda yake neman wata daraja ko buwaya to ta Allah sai ya dare ne ta a wajen Allah shi ne falillahi izzatu jami'a wani kuma ke falillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina izza ta Allah ce ta manzansa ce kuma ta mu'minai ce ma'ana ta sace amma ba wanda yake bawa sai manzanninsa da kuma muminai saboda haka aka yi idafan ar-rabb ila al-izzati bittifaqi saboda ke fantuwar ubangiji biya da ita ka annahu kila kamar cewa aka yi zil izzati sarki ya tabbata ga ubangijinka zil izzati ma'abocin izza to sai aka ce kawai rabbil izzati subhana rabbika rabbil izzati mana subhana rabbika bil izzati kamar haka ake faɗi wakila aka ce al muradu abinda ake nufi al izzatu ai izza din al makhluqa ce a bar halitta ce al ka'iyatu mai kasancewa bai da kanki tsakanin halittarsa to Allah shi ne da ita shi ya halicce ta kuma shi yake ba da ita ga wanda ya so a cikin halittarsa ويترتب على كل من القولين مسألة اليمين مسألة لن تلنسوا كما جيرتوا أكن تذكر قوة لك وانا فنزوا بلادي فعلى الأول ينعقد بها اليمين لنسوا إلى قدروان الإتاء لأنها من صفات الله تعالى ومن سنة لك تسكوهم الله تعالى إن كان لنسوا كتنا لنسي لإزة فإن كان لنسوا لنسي كي كفار domin falin lahi izzatu jami'a inda sifa ce da ke sifofin Allah wa Allah sani abu da kauli da bi aka ce a ita izza halitta ce da Allah ya halice ta yake ba da alanta ga bayinsa wanda ya so to la yan aqidu a wannan kauli da bi ba idan kai dan suwa da izza in ka kalya babu kafara saboda izza din halitta ce ba sifa ta ubangiji ba a kauli na biyu da anna min fatil makhluq a wannan kauli na biyu وعلى أي هذا دين إذا دين تعلى شيء سواء كيف شيء هو يا أهل الشيء الذي ينبع والذي يقع الكبائين نعم لو كشيء يعني كل سؤال طب مجيء ثم داود عليه السلام مكية وهي ذكر وكمال وآية نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بسم الله الرحمن الرحيم سورة سعد ما لها سورة داوود ni kuma na ce suratul sa'ad duka sunayen ta da ake kiranta da su an kace suratu dawuda to saboda an mutum dukkan annabi dawuda a cikin wannan sura kace suratu sa'ad to duba da farkon ita wannan sura ta buɗe ne da wannan harafi na sadu makkiya ta zaune a garin makka wa ayatu wa ayoyinta sittun أو ثمان وثمانون آية أيوة ثمانين دشدة ليه هو ثمانين دتقل بمبنشن قراءة أكي ساكم بمبنشن عدد الآيوي wata kira'a tana ajiye aya a wani gungu wata kira'a kuma na wuri ta wuce ta haɗe da ayar da wata zai tafi aya ɗaya saboda haka ake samun bambancin adadi na ayoyi a cikin kowace sura ko a cikin akasarin surorin alƙur'ani آية كان قال كما رأت بسم الله الرحمن الرحيم صاد الله أعلم بمراده به الله شيء مثلا أبو جهل شريف da wannan harafi na kaji wani ƙur'ani da zikir Allah ya yi rantsuwa da na rantse da alƙur'ani zikiri ma'abocin bayani ai albayani shine azzikir anan au ko kuma asharaf ma'abocin ɗaukaka wa jawabu hadha al-qasam jawabu wannan rantsuwar mahzufu abu shafewa ne Allah bai kawo shi a bayyane a cikin surar ba kaddara shi ake yi ai ma'ana na rantse da alqur'ani ma'abocin daraja mal amru kama qala kuffaru makkah al'amarin ba kamar yadda kafiran makka suke faɗi bane min ta'addudul aliha nake rayuwar ababen bauta da suka ce zuwa da gumaka kuma ababen bauta ne tare da Allah to na lade da alqur'ani ba abocin daraja lamarin ba kamar yadda kafirai suke faɗi bane min ta'addudul aliha nake rayuwar ababen bauta bal bari dai alladina kafaru wanda suka kamo cewa Allah bin ahli makka da kafiran makka fi izzatin suna cikin izzatin girman kai da jiji da kai wa takabburin da girman kai da an imani ga barin imani girman kansu da jiji da kai da haniya ta kabilar su take kawai ta hana su imani wa shiqaqi kuma suna cikin sabawa manzon Allah shiqaq asali shilafu sabawa da abin da manzon Allah ya zo da shi wa adawatu lillahi da kuma gaba da suke yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama na'am كما كنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا تهين ولا نعم كم أي كثيرا ديوة أهلكنا من قبلهم من قرن أهلكنا من قرن ما هلكت وان قرن من قبلهم تلك بلوس أي أمة من هلكت وتع الأمة من الأمم الماضية لك الأمم يسك شوئي أنا جوزي وأن الأمر suka yi kururuwa an istaga su lokacin da suka hina nuzulul azab lokacin saukowar azabar nan biyu gare da suka tabbatar azabar nan fa ta zo da gaske da suna karyatawa suka ce ba wata azaba a zo da ita in gaskiya ne to da azabar ta zo kuma sai suka fara kururuwa wala ta hina manar kuma a lokacin babu wajen gudu azaba ta riga ta zo ba inda za su guje mata ai laita hina hina firari laisa hinu lokacin da azabar nan ta zo to laisa hina firari ba lokacin gudu bane sun riga sun yi lanci wata wannan ta da aka ce walata za'ida ƙari ce a cikin kalma in an tashi fassara ta'u din ba ka shiga ma'ana za ka zama wala manasib ba wajen gudu hina a wannan lokacin da azabar ta zo kaga taɗin ba za ta samu shiga ba amma a karatu kuma dole ka kada ita wala ta hina manat ma'ana wala wala manat babu wajen gudu hina a wannan lokacin ai hina kirari wa ta'u za'ida wa jumlatu halu min fa'ili nadau ai ma'ana istaqatu shine fanadau ba wai sun yi kira wani a sun yi kururuwa wal halu ala hali an cewa la maharaba babu wajen gudu wala manja ba wajen tsira tunda azaba ta riga ta zo mu wa ma'at tabara bihim kuffaru makkata kuma ga shi kafiran makka ba su yi izina da su ba kuma suna jin labarin abin da ya faru da waɗancan kafirai da suka gabace su amma kuma su ba sa izina ba sa hankaltar abin da ya faru da waɗancan yi wa kansu kiyamun dai kyama wa kansu ruwa su zo su yi imani na'am wannan kalma ta wannan aya da aka ce wala tahina malatu Mamu Sawu ya ce, Iktalafatul masahibu fi rasmi attabi, Alƙur'anan da aka rubuta tun a zamanin farko, sun sassafa cikin yadda ake zana kan ita wannan taɗin. Alƙur'anan da suke ingantattu, wanda aka rubuta tun zamanin da ina Usmanu, wanda ya rarraba a garuruwa na Musulunci. To da aka tashi kwafa an samu saɓani wajen nan da ake rubuta wannan kaf. Ba ba a ruhun shashin marubuta a wancan zamanin, rasama sun zana ita wannan ta makusula a bar rarrabewa, kamar yadda ya zo a nan la'in daban, ta daban, hina ma daban. Kar tana na ita kaɗai makusula, ba sa tare da la ba sa tare da dina wa ba'duhum shashin marubuta rasama sun zana ta muttaqilatan bi dina tana haɗe da dina wala daban ta dina kuma suna haɗe ina fata an gane wa yubna ala hadha al-istilahu al-waqf to ana gina waqafi akan wannan sabanin shi ma dan kowane bambance irin nasa rasulun amma kuma ka duba qur'ani da zaka ga ba an zuba waqafin ba waqafin labaki ne wajen karantawa dan kadan ake tsayawa ko dai a ce walata hina manas ko kuma a ce wala tahina manas ina ba ta gane walata hina manas wala tahina manas a baki ne kowanne ake bambanta shi amma an ka duba wala ka an zuba wakafi a gurin fa ba'dhum yaqifu ala ta'i kaji ba shashin makaranta in ya zo karatu yana dan tsayawa akan wannan tar ya ce walata sannan hina din wa ba'dhum shashin makaranta yana tsayawa alala wala sai sai ta hina manat wa hiya wa man yaqifu ala ta'i to duk wanda yake tsayawa a wajen sa walata sannan yake hina manas ina fata an gane kaga ya zama kashi uku kenan akwai wala ta hina ko akwai walata hina to fa jamhurul sab'atu amma mafi yawan malaman kira'o'in nan guda bakwai ingantattu yake kuna yawancin su suna tsayawa ne ala ta'i abu sasa kuma almajarura abin yi wa kisa wala tihina suke cewa tar almajarura ce wala ti sannan su ce hina manar ittiba'an domin bi da suka yi marsumin kaɗin sharifi ga zanen nan na alamar rubutu da aka yi na alƙur'ani a sharifi na wancan zamani wal aqallu amma mafi kankanta minhum daga cikin saba'a din dama ka fi jumhuri ba duka ba mafi yawa kamar kaso biyu bisa uku shine jamhur tunda su bakwai ne misali kamar ka ce kashi biyar cikin bakwai gaba ɗaya suna karanta shi da kisrarta wal aqallu mafi kankanta da cikin jamhuru kamar kashi biyu bisa uku na kira'o'i bisa bakwai na kira'o'in minhu daga cikin su ya ci ku bil ha'i yana tsayawa ne ta ɓangaren wannan hatsarin walata ina manasu wa hada lokaku amma wannan wakafi da kaji ana magana da ikhtiyari ga zaki ne ba dole ba ne shi yasa ma ba a zuba shi a kowace kira ba za ka ga an sa wannan wakafin saboda an ba da zaki ne in ma ka haɗe ka wuce walata ina manasu ba ka sha ba daidai ne suna tsayawa idan su bambata irin nasu rubutun na nasu mutafin la annahu min jumlatil awqatil ja'iza ba wai yana cikin jumlar waqafofi da ake diga na alqur'ani alja'iza wanda ya halatta ayi waqafi ba ina fata an gane to shi yasa mu na alqur'ani na wasu in an zo wala ta nuna wani irin rubutu ake sai a yi shi kamar haka ne amma kuma bai haɗe ba tar sai a goda ta ta zarce saman haƙarin ko wai an haɗa ƙaunin da ya guda biyu an ba ka zaɓi in ka zo kai da warshi duk wanda kai in ka tsaya walata ina manas ka yi daidai in ka ce walata ko wala ta hina manas ka yi daidai in ka ce walata hina manas ma ka yi daidai saboda a zanen an ba ka zaɓi ita tara an ja ta ta goda saman hatsarin amma kuma ba a jawo zane an haɗe tsakanin samanta da ƙasa ta zama harsafi ba a zanen amma kuma ta saba wa ta da aka sani shi ma haƙalamin ya saba wa haƙalami da aka sani da wasu har ta kana suna ɗan zamo shi ita kuma tana a ja ta wuce saman haƙalamin to wannan ishara ce zuwa ga wancan saɓani an baro wancan ba a ɗauki wancan ɗin ba saboda duk wanda ka karanta da wato da shi daidai ne to dama ita asali dai ya ga maka tafsirin ƙari ce wattaku ƙa'ida a cikin fassara dama ba ta aiki wala hina manas ne asali sai aka ce wala ta hina manas ai wala manas wala manas ba wajen gudu hina ai hina nuzulul azab lokacin sakowa wannan azaba na'am وعجبوا أن جاءهم منذر منهم na'am وقال الكافرون هذا ساحر كذاب wa ajibu kafiran maka sun yi mamaki an cewa ya a hudu mundirin minhum da wai dan wani mai gargaɗi ya zo daga cikin mundirin din ne shine rasulun dan manzo ya zo min anfusihim daga cikin su sun quraishawa mundirin ya zo yana musu gargaɗin azaban lahira wa yuqawwiduhum an-nar yana tsoratar da su wuta ba'da al-ba'd bayan an yi tashin al-qiyama wannan mundirin minhum din wa huwa an-nabiy shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wai mamaki suke yi a rasa wanda za a aiko a cikin su sai muhammad wanda aka sami rubutu da tawo ƙure shawa wasu sun haife shi a shekaru irin na rayuwar duniya wasu sun yi jika da shi ma kuma sannan su gidansu ba masu kuɗi ba ne a rasa wanda za a aiko a cikin manya-manyan masu kuɗi sai gidan wanda su ba su shahara da dukiya ba sannan kuma a rasa wanda za a aiko sai maraya wanda mahaifinsa ya rasu ma tun yana ciki duka dai wannan abubuwa shi suke yi wa manzon Allah duba da shi suke mamaki an ja a hukun zuzulu idan wani mai gargaɗi ya zo daga cikin su wa ƙalar kafiruna kafiran makka suna cewa haza wannan da gargaɗi da aka aiko musu sahirul batsaki ne kazzabu mai yawan ƙarya manzo Allah suke gaya wannan wai sahirun mai sihiri ne ba ma kajibu ko suka ce kazzabu ne diga ta mubalaga wai wanda yake yawan yi wa Allah ƙarya Allah ya aiko shi zai ce Allah ne ya aiko shi na'am أجعل رأيك إله واحدا إن هذا لشيء عجاب suka ce a da alal ali haka ilahan wahida yanzu shi wannan da ya zo yake cewa wai Allah ya aiko shi ya mai da al'ali haka ababen bauta ilahan abin bauta wahidan guda ɗaya su mamaki suke a ce wai a taru duk a jefar da ababen bauta a riƙe Allah shi kaɗai shi ne abin bauta ai su ƙara launi a lokacin da manzon Allah yake musu qulu la ilaha illallah lokacin da suka zo da Abu Talib yace musu ku ce la ilaha illallah sai suke mamaki yanzu a mai da abun bauta ya zama abun bauta guda ɗaya ai kaifa ya sa'ul khalqa kullahu ilahun wahid wai ta yaya ilahun wahid abun bauta guda ɗaya ya sa'ul khalqa zai yalwaci halitta kullahum gaba ɗaya wancan yana da bukatar ta ta saba wa da ta wancan wancan yana da irin tasa bukatar shi ma to ko da bukatar ma guda ɗaya ce iri ɗaya ce ai ai masa yawa ta yaya ubangiji ɗaya zai iya biya wa dukkan halitta bukatun saboda su ban san Allah ba suka ce inna haza kai lalle wannan abin da Muhammadu yake kira zuwa gare shi da shaykhun wallahi wani abu ne ujabun mai ban mamaki ba ma ajibin ba ma ujabun mubalaga ne ai da shay'un wani abu ne ajibun mai ban mamaki kamar da asbabul nuzul ya kawo daga ibn abbas qala yace bari da abu dalibi abu dalibi yayi jinya ta ajali fa ja'atu quraish sai quraishawa suka zo wajensa wa ja'ahu nabi shi ma annabi ya zo duba shi fa shakawu da suka haɗu a wajen abu dalibi yana kwanne sai suka kai ku karar manzon Allah ila abi talib zuwa wajen abu talib فقال أبو طالب يا ابن أخي يا kai dan dan uwana ma turidu min qalika da kake nema ne a wajen mutanen nan na kana yace uridu minhum kalimatan ina neman kalma ɗaya ne kawai a wajen su tadilu da hujja al arab wa da larabawa za su koyi da su ba iya maka kaɗai ba dukkan larabawa in dai suka karɓi wannan kalma guda ɗaya suka yi aiki da ita to a ƙarshen lamarin dukkan laraba za su yi koyi da su za su zama suna ƙarƙashin su وتؤدي إليهم الأدب الجزية وصلا الدنيا دبالا ربابا لا تدل كاو الجزية قليل كلمة واحدة كلمة إيه كأي قال يا أبو الأربعة ما هي يتسي كلمة قال يتسي لا إله إلا الله إذا كأي نشي لما أوجد فقالوا أنا سيدة شيء إله واحدة أبو بوتا قايا kai inna haza da shay'un ujab lalle wannan akwai abun mamaki abu ne mai ban mamaki to fa nazala fi tun daga nan aka baka da farkon sura ila qawlihi bal lamma yuqu azab kamar yadda zamu karanta a nan gaba wanda laqal malak walla kalma'u alayku wasbiru ala alihatikum إن هذا لشيء يراد وانطلق الملأ منهم wasu manya-manyan shawa daga cikin mutanen Makka, wanda laka sun tafi yin majalisi su jitima'ihim daga majalisar taruwarsu a darun nadawa. Sun zauna su yi mitin sun tattauna a darun nadawa, sai suka tafi inda abi ɗalibi wajen abu ɗalib. وسمائهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم da kuma jinsu da suka yi a wajen Abu Talib daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kulu da yake musu ku ce la ilaha illallah to da ya faɗi wannan fa sai suka ce alimshu wasbiru ala alihatikum kai ku tafi daga wannan guri na Abu Talib ai yakunu ba'dhum li ba'd shashin su ne suka da maka ya gaya wa shashi cewa imshu ku tafi ai wasu biru ku yi haƙuri ala alihatikum ku rike gumakanku da kyau ku yi haƙuri wato ku yi haƙuri da abin da Mahmud yake gaya muku da cewa gumaka ba sa amfanarwa ba sa iya cutarwa cewa kuma kuma da kuke bauta musu aikin banza kuke ba abin da za su yi muku a wajen Allah to ku yi haƙuri ku rike gumakanku ai isbitu ala ibadati ya ma'ana ku dawwama ku yi haƙuri ku dawwama akan bauta wannan gumaka naku إن هذا المذكور من التوحيد لم يكن أبد أشي أبدا لك إذا الله أشي الله شيك إلي أبو موسى با ولا أبو موسى لقد شاء الله لا شيء والله ولا أبو لي يراد بنا دا أكا ليش قليم ولا أبو لي أكا لي أكا شيء أشي أكا تعالى أكوي كلا أشي أم ذو أجايا منا توبة يدوي أبو من الله يدي أبو ذو نكلم أبو كبريا هذا بأشي لك كلمة وفقص أبو طالب cewa in suka zo a gaya musu wannan kalma inna haza suka ce lalle wannan da shi'un wani abu ne yuradu da ake nufin sa min na gare mu wannan imamu sawo yake kaulu inda abi talib yace ruya an rawaito hadisi annahu lamma aslama umar lokacin da sayyidina umar ya musulunta shaqqa zalika ala quraish wannan abin yayi tsanani ga quraisha wato quraisha sun shiga damuwa akan musulunta umar sun ji ciwon musulunta umar fani ta ba kan zato wa shiru na min sanadidihim sai manya-manyan su sanadidu ƙuraishi manya-manyan ƙuraishawa shi ya sa Allah ta wata alaƙa almalau inda ka zace almalau to manya-manyan masu faɗa a ji ake ne su ne kuma sanadidu mutum ashirin da biyar daga cikin manya-manyan ƙuraishawa masu faɗa a ji sai suka taru suka yi shawara a darun nadawa fa'atau a ba ɗalibin sai suka yi wajen abu ɗalib fa ƙalu suka ce an ta sheku na kai ne don cijo ma'ana duk garin maka yanzu ba don cijo kamar kai wa kabiru na kai ne babban domin ba mu yawan shekarunka wa kad alimta ma fa'ala ha'ula in kufaha kuma hakika ka san abin da waɗancan wawaye suka aikata wani an kuma waɗanda suka musulunta suka bi manzon Allah saboda yawancin su talakawa ne wasu ma bayi ne aka yan zasu wasu mawaji ne za su taɓa yin bauta a gidajen waɗancan kafirai daga baya suka samu yanci saboda haka suke kiran su da wawaye ka san abin da waɗancan wawaye suka aikata waje ina ka yanzu mun zo wajenka bi taqdiya bainana wa bain ibni akika domin ka yi hukunci tsakaninmu da ɗan ɗan uwanka shine manzon Allah mun zo yanzu ka yanke mana hukunci tsakaninmu da dan ɗan uwanka fa ahbarahu sai Abu Talib ya halarta da manzo Allah yace a kirawo manzo Allah wa qala lahu yace masa ya bada aki ya kai dan ɗan uwana ha ulai qawmuka waɗannan fa mutanen ka yas'alunaka as-sawa'a suna roƙonka a samu daidaito wal insafa da kuma yi wa juna adalci shi da insafi suna so a samu daidaito tsakaninka da su kuma ku yi wa juna adalci fala tamir kullal mayli karka karkata dukkan karkata an kauyuka gaba da mutanenka kar kare zama gaba ɗaya ka koma gefe ba ka samun jituwa da mutanenka ƙurayshawa shi ne yake nufi fala tamir kullal mayli ala kauyuka karka karkata fiye da dukkan karkata a bisa mutanenka فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ماذا تسألونني da ya ji wannan daga bakin bakwansa abu ɗali sai ya juya ya tambayi wurin shawar ma za ta sa'adu da min me kuke roƙona ko me kuke tambaya a wajena a ƙaru suka ce irfaduna wa rafab zikir alihatin ka kakkaɓe mu ka kakkaɓe ambatan gumakanmu ma'ana ka daina cewa mu ɗin nan aksaru la ya ake nuna kamar da kake faɗa ko ko aksaruhum la yashkuruna ko la ya'lamuna abinda kake faɗa na bakaken maganganu game da mu ka ajiye shi ka daina faɗa sannan wa fab zikr ala sadaka kankade ambatan guba kanmu da cewa muna bauta abinda ba yi da amfani ba zai amfane mu ba kawai shi ne abinda muke nema idan kai mana wannan wala da uka mu kuma za mu kyale ka wa ila ka kai kai da ubangijinka ka je ka bauta masa dan a wani lokacin ba sa bari a zo a yi sallah a Ka'aba duk wanda ya zo sai sun cutar da shi to shine yanzu suna so a zo a yarjejeniya shi ya daina ambatan su da gumakansu su kuma za su bar shi da ubangijin sai dai yayi sallarsa ko cikin Ka'aba ne ya bude ya shiga yi ba za su ce mar komai ba fa qala sai manzon Allah ya ce a ra'aytu kubani labari in a'aytukum ma sa'altu in na ba ku abin da kuka tambaya abu'iyya antum kalimatan wahidatan shin ku daga bangaren ku za ku ba da wata kalma guda ɗaya tamliku da biha riqabal arab wanda za ku mallaki wuyayen larabawa da ita kaga nan yana ga muku roman kalma ba wai kawai su rike ta haka kawai ba a'a abin da suke nema na izza da buwaya da daraja za su samu duk larabawa za su zo su zama a ƙarƙashin su biha da albarka wannan kalma guda daya kuma sun san manzon Allah baya kariya wa tadilu lakum al-ajab kuma ajami ajamawa wanda ba rara ba bai bayi tadilu lakum za ku koyi da ku za ku biyayya gare ku za ku zama ba wai kuna jagorantar larabawa kadai ba har sauran kabilu da suke rayuwa a duniya za su zo su yi da'a su biyayya gare ku faƙaru suka ce kai na abin yadda wa ashar amfani har da godiyar irin kalmar da za ka kawo wato goma sha ɗaya kenan shi ba ya ce kalimatan ba a'a muhudiyya antum kalimatan wahidatan yace yanzu in na ba ku abin da kuke nema za ku ba ni kalma ɗaya wanda kalmar nan ɗaya da za ku ba ni za ku mallaki wuyan larabawa da ita kuma dukkan waɗanda ba larabawa za su koyi da ku da suka ji wannan faƙalu na amu wa ashir amsaliya suka ce mun tabbatar ƙwarai ko za mu baka kalmar ba ita kaɗai ba har da gomiyar irin ta ka kawo wata wata irin ta guda goma kamar da gaske faƙalu sai yake to kalmar kulu ku ce la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah faƙaru sai suka tashi wanda laƙo sai suka fice suka tafi ƙa'ina suna gaya wa zonsu in ci wasu ruwa al'ada ya cikin ku tafi ku bar wannan guri ku je ku yi haƙuri ku riƙe guma kanku inna haza wannan abin da aka gaya mana yin tawhid na kaɗai ta Allah a wajen bauta da shay'un wallahi wani abu ne muradu da aka dade shi na gare mu ma na bi haza fi millatil akhirah ai to mu ƙara wannan ayatu
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط kace ba da bina bi hada fil millati al-akhirah mu ko mu taba jin wannan kalma ba a ce Allah shi kadai ne abun bauta fil millati al-akhirah cikin addini na karshe ai da nufin millati isa addinin annabi isa al'akira a nan ba wai ranar lahira ake nufi ba dama duk al'akira shi ne ta ƙarshe aka ce yau mu al'akiri yinin ƙarshe da tazkiri kenan al'akiri al'akira kuma ta hadisi ne ranar ƙarshe to amma ba alkiyama ake nufi a nan ba tunda sun ce jilla sannan suka ce al'akira ma sami na bi haza mu ba mu taɓa jin wannan ba a ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba mu taɓa jin wannan ba filmi na al'akira a cikin addini na ƙarshe shine addinin annabi ta kafin zuwa manzon Allah suka ce ina haza kai wannan abin da ake gaya mana na kadaituwar Allah ba komai ba ne illa face ikitilakun kirkira ne ai kizbin karya ne to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abin da suka karanta daidai Allah ya ba mu ladan kuma Allah ya yi mana Allah ya kare da mu marasa lafiya mu da gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya mata yau Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah bai da gidajen su lafiya Allah ka karɓo azumin da sassorin mu da addu'o'in da dukkan ibadun da muke gabatarwa a wannan wata Allah ka arzuta mu da dukkan dare da rashin kadiri a wannan wata Allah masu taimaka mana Allah ka taimaka mu waɗanda suke ba da sadaka Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da cikin da aljihu Allah ka taimaka mu Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da malumanmu da suka gabace mu wanda suke raye in ta fita zo Allah ka samu cika da imani Allah ka biya mana dukkan buƙatunmu da buƙatu waɗanda suka umarci mu da addu'a fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والسلام العزيز اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك وقد امرك كما امرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Masha Allah.